والحب إبراهيم قد جاء ظاهرا لأحمد خير العالمين لو شاكرا والحب إبراهيم قد جاء ظاهرا لأحمد خير العالمين لو شاكرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومدار العظيم وبعد وأن لنا من البركة لنا اللهجي ولتكليل الشرين لأكوب وتر فبراير miladiya dubu biyu da ishirin daidai kuma wadda take daidai da talatin daidai ga watan da sani a hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya insha Allah za mu fara mu'amala da karatu na faizan maulana shekh ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu wanda yan uwa samari suka shirya wannan zaburarwa ga littafin maulana shekh ibrahim ya sauri allahu ta'ala littafin da za mu karanta insha allahu a wannan rana shine raf'ul malam amman rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam na maulana shekh ibrahim ya radiyallahu ta'ala ta wannan littafi ne za a gane cewa maulana shekh ibrahim ya wato ba abin da yake mai riko da shi irin littafin Allah da sunar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa malamai sun san cewa an yi maganganu da yawa dangane da bayanin da shehu yake yi akan cewa su wane ne malamansa ya ce yana da malamai guda biyu malaminsa na farko a zahiri yake malamin sa na biyu kuma a batsin ne malamin sa na farko shine alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamin sa na baɗini kuma ma'ana wanda yake gyara masa zuciya shine maulana shekh Ahmad Tijani Abdul Abbas saboda azkaransa da yake karantawa zuciya tana kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin da Imam tabarani ya fitar da shi yana cewa inna li kulli shay'in saqalatan wa saqalatul qulubi zikrullah kowane abu yana da magogin da za a goge shi yayi kalkal to magogin zuciya shine zikirin Allah to kaga Maulana shi Ibrahim shi sa yace shi mun sanaba din ne Maulana shi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala to shi wannan littafi mai albarka wato Maulana Sheikh Ahmad Tijani Sisi shine wanda ya jaddada bugunsa wanda da za mu fara ta kalmarsa kalimatun nashi ya ce bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima Allah ya salati bisa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayensa da sahabbansa ya gaisuwa gare su gaisuwa yace alhamdulillahi alladhi allama bil qalam godiya ta tabbata ga ubangiji wanda ya koyar da mutane ilimi da alqalami allama al insana ma lam ya'lam shine ya sanar da jinsin mutum abin da bai sani ba wa salatu wa salamu ala sayyidina muhammad sayyid al arab wal ajam Allah ya salati da aminci abu sa shugabanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shugaban larabawa da waɗanda ba larabawa ba wa awwal ustazin wa muallim kuma wato farkon malami mai shiryarwa farkon kuma mai sani da ya san ilimi a duk duniya gabaki daya wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'ali wal hikam Allah ya irin wannan salati a bisa alayensa da sahabbansa ma'abota ɗaukaka da hikimomi ومن تبعهم بإحسان من هذه الأمة التي هي خير ال- خير خيرة الأمة وخيرة الأمم ودعا لا ينسى لسحبانسا وندسوني زاقكم الأمتين قال الإمام الشافعي إمام الشافعي ينا فدا ينا سوى كل العلوم سوى القرآن مشتغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك من وسواس شيطان in ji imamu shafi'i imamu shafi'i yana cewa dukkan ilimin muka in ba qur'ani ba kowane irin ilimi to mai shagalarwa ne gabarin Allah illal hadith sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illal fiqh sai ilimin fiqh da aka tsamo aka tato shi daga cikin sirrin ainihin hadisan manzon Allah da alqur'ani fi dini a cikin addini al-ilmu ma kana fihi qala haddathana ilimi ingantacce bayan alkur'ani shine abin da za a ce haddasana manzon Allah ya zantar da mu kaza wa ma siwa zaka to duk wani ilimin da ba qur'ani ba ba fiqh ba ba hadisi ba wasawisu shay'in ko waswasi shaytani wato waswasi ne wato tsare ne na shaytan kawai imam tijani sisi yace fa aqulu bi ikhtisarin zan faɗa a takaice جزى الله شيخنا وأستاذنا ومرشدنا شيخ الإسلام ومرشد الأنام بهجة الليالي والأيام يكي الله يسا كمكوت تكشي قائلين أستاذهم ميشي يدهم شيخ مسلمشي wanda yake mai shiryar da dukkan talikai wanda yake bahajatan layali farjinin dararewar ayyam da ranaku man shahida بسبقه الخاص والعام وند أماوا da hassawa suka tabbatar cewa Shehu Ibrahim ya tsere wa mazaje Sayyiduna wa Maulana Sheikh Ibrahim ibn al-Hajj Abdullah ridwanullahi ta'ala alaihima amin shine Sheikh Ibrahim dan Sheikh Abdullah yes Allah tabaraka wa ta'ala ya kare yadda a gare su amin yake khairal jazai cikakken sakamako Allah ya masa haka min kitabul qayyim daga littafin sa wanda yake wanda yake mai daraja sunan littafin rafa'ul manam amman rafa'a wa qabada iqtida'an bi sayyidil anam wato dauke zargi ga dukkan wanda yake yawan daga hannunsa a cikin sallah ko kuma yake yin qabdu a cikin sallah saboda koyi bi sayyidil anam wato saboda koyi da shugaban halitta sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam akwai wani littafi wanda wa Muhammad Kannun yayi mukhtaratun min ar-rasail allati darat بين العلامتين العارفين سيدي أحمد السكيرج وسيدي إبراهيم نيس رضي الله تعالى عنه تو أتكي سكر رسالولين أكوي وتا رسالة وان دواني الماجرين baban shehu ibrahim ya zo ya ce zai yi mukabala da shehi sai babban wasu shehu abdullahi khalifa ya ce kaga shehu kanin nan nawa ba za ka iya da shi ba yace shi ko yana jiran ranar da zai yi mu'amala da shi ya yi jayayya da shi yace akan me yace akan kabur da ya zo yana yi babanmu bai yi ba kakanmu bai yi ba shehunmu bai yi ba saboda karan nan sai ga shehu islam ya zo shehu islam ne yake faɗa wannan bayani sai ga shehu islam ya zo da ya zo sai ce yau da ina son ganin ka shehun mu shehu amadu tijjani tariƙarsa muke bi amma sadalu yake yi a cikin sallah baban ka walidin ka wanda ya haife ka shehu abdullahi inyas wanda shi ne ya koyar da kai komai a cikin sallarsa sadalu yake yi to kai me yayi dalilin da yasa ka zo kake yin kabdu a cikin sallah ka saba wa babanka ka saba wa shehu tijani yace haka ne ina so in tambaye ka tariqat tijaniya ta waye yace ta maulana shi amar tijani yace cikin abin da shehu tijani ya zo da shi kaf ka taba gani na na saba wata ka'ida ta cikin tariqat tijaniya yace a'a to ɗaya kenan babana wata mazhaba yake bi mazhaba imam malik wata ɗariƙa yake yi ba ɗariƙa imam malik ɗariƙa shehu tijjani wata tarbiyya ce daga cikin tarbiyoyin da babana ya ɗora na akai wadda take ta saba wa Allah kaga na saba masa akai saboda haka babana da shehu tijjani akan abin da suka zo da shi ban saba musu ba kabudu kuma da kaga ina yin ta sunna ce ta sayyidul juri muhammadu rasulullah manzo Allah ne ya zo da ita addinin sa ne kabudu ta ce saboda haka saboda shi nake yin kabudu shi da shi nake yin koyi sallallahu alaihi wasallam saboda haka to wannan wannan bayanin da nayi yanzu ya ba da amsa akan wannan littafi yana daga cikin dalilan da suka sa ainihin shehu ya yi shi domin amfanar bayan Allah akan wannan sunna ta kabudu mai daraja. Faƙad ja fa a fihi an sunnar mutahara Imam Sisa ya ce shi Ibrahim ya ije wa sunnar manzon Allah mai tsarki wa kama bunyanaha wa qawwaha wa waqafa waqfatan lan yansaha tarihu yace Shehu Ibrahim ya tsaye da sunnar manzon Allah ya gina ta ya karfafe ta ya tsaya a tsayin daka akan sunnar manzon Allah tarihi ba zai mance wannan sunnar ba duk duniya in banda in kaje da in kaje harami ba inda zaka ga ana kabutu duk duniya fadlu asiri imma bangaren mazhaba imma bangaren shi'anci to amma waye ya fito da sunnar kabudu ta zama ta game duniya gaba daya shehu ibrahim ne radiyallahu ta'ala hatta a nan kasar masu da'awar sunna na tafiya tafiya shehu da ya zo da kabudun ba su karba ba amma tafiya na tafiya suka ga za su kunyata a matsayin su na masu kira zuwa sunna sai su ma suka kama hannu suke yin kabudu din daga nan har suka kirkiro wata kabudun ta bayan ruku'u yawwa eh kabudun bayan ruku'u da aka kirkiro ta domin ijtihadi ne domin ba ba nassin hadisi karara da yazo ai kafudu bayan an taso daga ruku'u a ijtihadi ne na sun kafa hujja da sallu kamar aitu muni usalli to saboda saboda haka manzo Allah tunda tunda yayi kafudu a tsaye to in ya taso ma kafudu yake yi wannan ijtihadin wani wani bawan Allah ne ana ce masa Abdullahi al-Bassam Abdullahi al-Bassam mai sharri subul salam shi ne ya kawo subul salam ko ko wannan wannan littafin ɗaya littafin saboda haka shi ne ya kawo wannan bayanin to hatta albani ya yi masa ta a kansa bai yadda da wannan kabdu ta bayan ta bayan mun taso daga ruku'u ba ya ce ba ta da asali ijtihadi ne kawai saboda haka kamar sauran ijtihadai suke to alhamdulillah shi ku ta shehu ibrahim hadisai ne za a kawo zahirai ga ta nan har yanzu tun da ya fara ta har yanzu ba wanda ya yi musun ta wanda ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka wa Sheikh Ibrahim da alkhairi yace walan yansa ahlul ilmi min hadhihi al-umma ahlul ilmi min hadhihi al-umma ba za su manta ta ba faqad kanat waqfatahu radiyallahu anhu ana zaka sauratan islamiyatan yace wato tsayawar manzon Allah da jajircewarsa ta zama wata irin saura ce wato wani irin canji ne sabo da ya zo a cikin addinin musulunci wanda aka ƙara baibaye wato adam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qa'imatan alal kitabi was sunna wa anna lana mithla hadhihi alwaqfa yace ta ina zamu samu irin wannan tsayawa in ba ta hanyar Shehu Ibrahim ba al-jari'a laulahu radiyallahu ta'ala anhu wadda take mai tsauri in ba dan samuwar Sheikh Ibrahim ba Allah ya saka masa alkhairi li'annaha kanat fi waqtin asibin domin wannan sunnar ta zo a wani irin zamani mai tsananin wahala kaburatil nufusu wa shabbat ala ma kanat alayhi zukata ta girma ta ta taso akan abin da ta saba a kansa na sabawa da sarin shahararsa komin kai wasu a cikin ilimi sadar ake yi hatta a yanzu za ka ga wajen su maroko da sauran wasu duka ba su karbi hanyar sadulu kabulun ba har yanzu dai sadulun suke yi wadda suke ganin suna suna suna da hujja a kanta a cikin mazhaba wata qawwat ta'assub at-ta'ifi sannan ainihin wato ta'assubi na mazhaba na bangaranci sai ya karfafa wa fariha kullu hizbin bima ladaihim sai wa kowane al'umma suke farin ciki da abin da ke gare su faja'a bi hadha alkitabil mali'i bil ayati damira sai Sheikh Ibrahim ya zo da wannan littafi wanda yake da ayoyi masu tsantsanewa wal ahadithi sahihati sadi'a da kuma hadisai sahihai masu tashin haske wal hujajul qadi'atu da kuma hujjoji masu yanke hanzari tarfa'ul malama amman rafa'a wa qabada iktira'an bi sayyidil anami wanda take dauke zargi ga wanda biyar daga hannayensa a cikin sallah ko kuma ya kabudu domin koyi da shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam fa fihi ilmun ghazirun imam sifaiti wannan littafi akwai ilimi mai gwaɗi a cikin sa wa innahu lamarji'un kabirun wannan littafi makoma ce babba wala yastaghni anhu bahithun bahithun muhaddisan kana aw faqihan yace duk wani mai bincike mai bincike ne a cikin sha'anin ilimin hadisi ko mai bincike ne a cikin sha'anin ilimin fiqhu ba zai gamsu sai ba sai ya samu wannan littafi na Maulana Sheikh Ibrahim wali hadha ha wa zaka bazalna hadha al-majhuda al-mutawadi'a to da wannan abin da na faɗa da wancan saboda haka ne muka ba da kokari a wannan kokari namu mai tawadu'u li'adati tab'ihi ba'da takhrij al-ahadith al-waridati kuma dan buga shi bayan mun fitar da hadisansa an yi takarruj na hadisai an dangana ta zuwa da ummahatul kutub wa fi tahaqququha li izhari qimati alkitab sannan akwai ta haƙiƙi da aka yi wa littafin dan bayyana kimar wannan littafi wa darajatihi inda fuqaha wal muhaddisi da kuma bayyana darajarsa a wajen malamai faqihai da malamai masu hadisi fa shaykh radiyallahu anhu idan qala idan yace أخرج البخاري في صحيحه في هذا في باب كذا بعد التخرج تجده هكذا حرفا بحرف yace idan Sheikh Ibrahim ya ce maka Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin babi kaza yace kaza to haka zaka samu hadisin yanda shehu ya faɗa an kaje ka duba Bukhari haka zaka samu hadisin harfan bi harfin wa sawa'an bi sawa'in daidai da daidai وكذلك في باقي الكتب haka shehu ya bi kowanne littafi na hadisi in ya turo to haka zaka gani shi ba tare da an samu canji ba Allah tistadalla alaiha misla kitab al-istizkar kaman in littafin istizkar ibn Abd al-Bar na Abd al-Bar ko ilam al-muwaqqi'in da littafi da ake cewa ilam al-muwaqqi'in ha na ibn al-jawziyya wa ibn al-qayyim al-jawziyya shi wa ikmal ikmal al-muallim da ikmal ikmal al-muallim للقاضي إياد لشيخ المحدث قاضي إياد من أشفاكنا يوا والمفهم ده لتعبير أكي كما مفهم للقرطبي لإمام القرطبي وشرح الزرقاني لشرح الزرقاني نموطا وغير هذا ونموطا من لتتفي أي من كتب الفقهاء ده بسكيل التفان فقيهي والمحدثين ده كما معلمين ما تحديث وختاما إمام التجانسي يسي أسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل من رقم الله يكرم من ونن أيتي ويجعله خالصا لوجهه الكريم يسن يافي كككي جزات سوان ديك ميجرما إنه ولي ذلك والقادر عليه سوى أبني تبارك وتعالى mai iko ne akan haka kuma mai jibintar al'amura ne gaba ɗaya tabaraka wa ta'ala alhamdulillah walhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah ina ganin muqaddimar akan ta zamu tsaya yau da kuma sai insha Allah sai kai tsaye wani lokaci kuma sai mu ci gaba da karatu Allah ya karfe ku Allah ya yalwata muku Allah ya haskaka muku Allah ya kara bunƙasa zukatan ku a cikin san Allah da manzo Allah da kuma raya sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan tariqa ta mu da faida ta mu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين